الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafinmu mai albarka littafin umdatul ahkam na ashekul imamul hafiz abu muhammad taqiyuddin abdul ghani ibn abdul wahid ibn ali ibn surur al-maqdisi rahimahullahu ta'ala a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala mun kammala karatu a cikin babi wanda yake magana akan daidaita sahu-sahu mun shiga bayani akan abin da ya shafi babi na limanci mun karanta hadisi guda ɗaya lokaci ya cin mana wanda a yau insha Allahu subhanahu wa ta'ala za mu tashi daga babe wanda yake bayani akan abin da ya shafi al'imama na'am bismillahir rahmanir rahim babul imamati an abi hurairata radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallama qala ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allah ra'sahu ra's himarin aw yaj'ala Allah suratahu surata himarin babul imamati wannan babi yana bayani dangane da hukumce-hukumce waɗanda suka shafi limanci da kuma abubuwan da suke wato khas ne ga limami da kuma abubuwan da limami da mamu suke da tarayya a cikinsu da kuma abubuwan da mamu ne kaɗai suka kaɗaita da su hadithi na farko a cikin wannan babi shine hadithin abdurrahman ibn sakhar abu huraira allah ta'ala ya kare yadda da shi abu huraira ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mazan allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce amma ya shallazi yarfa'u ra'asahu allazi yarfa'u ra'asahu wanda yake dagowa kan shi qabla al-imami kafin limami ya dago kan shi amma ya sha shin baya jin tsoron an yi hawilallahu ra'asahu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rikida kanshi ya maida shi ra'asa himarin irin kan jaki aw ya ja'ala suratahu ko kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rikida sura shi gangan jikin shi ga baki ɗaya ya maida shi irin surata himarin irin gangan jiki na jaki wato wannan hadisi yana ɗauke da narko na azaba mai tsanani ga dukkan mutumin da yake da kwai taurin kai wajen abin da ya shafi rigayar limami aikata wata ibada daga cikin ibadu na sallah saboda dama shi limami an saka shi ne a matsayin limami saboda a dinga yin koyi da shi kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa to malamai na musulunci sun yi saɓani dangane da hukuncin mutumin da ya zamanto rigayi limami dangane da mutumin da ya zamanto yana rigayar limami ruku'u yana rigayar shi dagowa yana rigayar shi sujada waɗansu sun ruguza sallar shi irin su shekul islam ibn taimiyya suka ce inda ya har da gangam yake yi to idan ya ƙare baya da sallah saboda wannan magana da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa magana ce wanda take ba ta wasa ba saboda ma yanzu anil hawa duk abin da a cikin shi akwai narko na azaba to abu ne wanda yake mai girma suka ce sallar shi ta ɓaci amma jumhur suka ce a sallar shi bata ɓace ba sai dai in ya rigayi limami yin kabbara ko ya rigayi limami yin sallama amma sauran ayyuka na sallah idan ya rigayi limami a sa'a amma dai walam ta budur salatuhu amma dai zance mafi inganci sallar shi ta ɓaci in dai halira ya san da cewa yin hakan din yana ɓata sallah to sallar shi ta ɓace idan yayi na'am وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون نعم hadisi na biyu a cikin wannan babe shi ma dai an jiyo shi daga abu huraira allah ta'ala ya kare yadda da shi ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce inna ma ju'ila imamu li yu'tamma bihi ma'aiki alaihi salatu wasalamu ya ce sani dai an sanya limami a matsayin limami ma'ana inna ma ju'ila imamu imaman sani dai an sanya limami a matsayin limami liyutamma bihi saboda a dinga yin koyi da shi liyukuta da bihi fi ma ya fa'al saboda a dinga yin koyi da shi cikin abubuwan da yake aikatawa ba a rigaye shi ba ko a yi sa'a da shi wannan shine wato wazifa ta limami fala takhtalifu alaihi wato ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce kadda ku kuskura ku saba wa limami fala takhtalifu kadda ku yi saɓani alaihi ga limami fa idza kabbara fa kabbiru wato idan limami ya yi kabbara abinda ake bukata da kai mamu shine kai kabbara ka yi maza maza ka shiga sallah da zarar limami ya yi kabbara to alfa'u wajen abin da ya shafi huruful adaf guda goma to fa idan aka yi adafi da ita ta dullu ala tartib ma'a ta'qib mubasharatan da limami yayi kaza kai shine fa idza kabbara idan limami yayi kabbara duk abin da kake yi ka bari kai kabbara kai ma in dai an shiga sallah ko imam ya ce Allahu akbar takbiratul ihram to duk abin da kake kai watsi da shi kai kabbara wannan ita ce sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu sannan kuma idan yayi kabbara ta ruku'u to duk abin da kake kai kabbara ka tafi ruku'u idan yayi kabbara ta dagowa daga ruku'u duk abin da yayi sami Allahu liman hamidahu duk abin da kake kai ma ka dago ka ce sami Allahu liman hamidahu Allahumma rabbana wa lakal hamdu wato duk abubuwan da limami yayi to sai kai bayan yayi mubashiratan an gane ko shine malamai suka ce hikimar da ta sa ma'aiki alaihi salatu wassalam yace fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u ma'aiki alaihi salatu wassalam yace idan limami yayi ruku'u to kuma ku sunkuya ku tafi ku yi ruku kaga farka'u ya ce bai ce ba warka'u wa idza qala sami'a Allahu liman hamida faqulu Allahumma rabbana wa lakal hamd idan limami ya ce sami'a Allahu liman hamida ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ji dukkan wanda ya yabe shi kuma ya amsa mishi ya amsa wa yabon wanda ya yabe shi faƙulu Allahumma rabbana wa lakal hamdu ku kuma ma mu ku ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu kaga anan dukkan su yana yin atsafi da alfa'u wa idza sajada fasjudu idan limami ya tafi yayi sujada to kuma ku tafi ku yi sujada kai tsaye kada ku tsaya akan waɗansu azkaru da sauransu wa idza salla jalisan fasallu julusan ajma'una idan limami ya yi sallah a zaune to kuma sai ku yi sallah a zaune ga baki ɗayanku wato wannan hadisi na abu huraira yana ɗauke da ahkam da dama na farko daga ciki abin da za mu gane shine abin da ya shafi yin koyin mai sallah ta farilla ga mai nafila shin ya halitta mai sallah ta farilla ya yi koyi da mai nafila ko bai halitta ba malikiya sun kafa hujja da wannan hadisi malaman malikiya da al'ahnaf ga baki ɗayansu da kuma mashuhur na mazhabar imamu ahmad ibn hanbal to duka sun tafi akan cewa ba za a yi koyi mai farilla ba zai yi koyi da mai nafila ba saboda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce fala takhtalifu alaihi inna ma ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi fala takhtalifu alaihi to da waɗansu daga cikin dalilai nasu to amma waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a ya halitta mai farilla ya yi koyi da mai nafila duba da waɗansu dalilai wanda ba a cikin wannan hadisin ba wanda kuma su ma sun inganta wanda kuma wannan ita ce fatawar al'imamu shafi'i muhammadu bin idris a shafi'i ita ce fatawar abu amr abdurrahman ibn amr ibn abi amr al-auza'i al-faqihu ash-shami Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato kuma ita ce fatawar al-imam ibn jarir al-tabari kuma ita ce fatawar shekul islam ibn taimiyya sannan kuma daga cikin malaman da suke cikin mazhabar imam ahmad ita ce fatawar al-muwaffiquddin muwaffiquddin ibn qudama da waɗansu daga cikin malamai saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato ya kasance yana yin sallah da sahabban shi wanda a cikin sahabban akwai mu'az ibn jabal bayan an gama kuma mu'az ya je ya yi wa mutanen unguwar shi limanci a unguwarsu wanda wannan yake nuni akan cewa mu'az sallar isha'i wanda ya tare da annabi ita ce farilla wanda ya tafi yi wa ungu yan unguwarsa wannan shi nafila ce yake su kuma farilla ce yake musu wanda wannan yake nuni akan halaccin yin haka an gane ko sannan kuma al'amari na gaba shine idan limami yana sallah a zaune to shin mamu za su yi sallah a zaune ko ba za su yi sallah a zaune ba wannan hadisin ya ce wa idan sallah jalisan fasallu julusan ajma'una idan limami ya yi sallah a zaune to kuma mamu ku yi sallah a zaune ga baki ɗayanku waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a ba zai yiwu ba kuna da lafiya da ƙafafunku da komai ba ku da matsalar komai saboda limami shine mai matsala ba shi da lafiya to shi ya muku sallar a zaune kuku a tsaye wannan ita ce fatawar malikiya an gane ko waɗansu daga cikin malamai ko irin su mazhabin zahiriya irin su abu amur al'ausa'i da sauransu suna ganin cewa wajibi ne in yayi a zaune kuma ku yi a zaune duk wanda ya kuskure ya a tsaye baya da sallah saboda ya saba wa limami amma irin su shekul islam suka ce a yi a tawassut bainal kaulaini an gane ko yawwara wanda kuma shine abin da alhafiz ibn hajar al-asqalani cikin littafin fatul bari wato ya tafi akai na'am وما في معناه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون نعم وما في معناه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت wato da kuma hadisin da yake ɗauke da ma'anar wannan hadisi na Abu Huraira wanda aka rawaito shi daga hadisi na Nana Aisha yardal Allah ta ƙara tabbata a gare ta Nana Aisha radiyallahu anha ta ce salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi baitihi wa huwa shakin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi sallah a cikin gidan shi wata rana wa huwa shakin alhali baya da lafiya wa huwa mariyu alhali baya da lafiya fa salla jalisan ma'aiki alaihi salatu wa salamu ya yi sallah a zaune wato saboda wani doki ne ya hau to sai ya faɗo sai haƙarƙarin shi na dama sai ya zamanto ya yi rashin lafiya shi kenan sai yake sallah a zaune wata rana sahabai sun shigo gaida shi suka tardo shi yana sallah a zaune shi kenan wa sallawa ra'ahu qaumun qiyaman qaumun wato waɗansu mutane wanda suka kawo mai ziyara suka zo gaishe shi daga cikin sahabban shi wa salla qiyaman sai suka yi sallah a tsaye wa ra'ahu a bayan shi fa'ashara ilaihim a nijilisu sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi musu nuni da hannu ya ce ku yi sallar a zaune shi kenan fajalasu suka zauna suka ci gaba da sallarsu a zaune falamman sarrafa yayin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya gama wannan sallah ƙala sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce inna ma ju'ilal imamu li utamma bihi sani dai kadai an sanya limami a matsayin limami ya jagoranci al'umma liyutamma bihi saboda a yi koyi da shi wannan ita ce wazifar limami don haka fa idza raka'a farka'u idan limami yayi ruku'u to ku tafi ku yi ruku'u wa idza rafa'a farfa'u idan limami ya dago kanshi daga ruku'u kuma ku dago kanku daga ruku'u wa idza qala sami'a Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamdu idan limami ya ce sami Allahu liman hamida ku kuma mamu waɗanda suke sallah a bayan shi ku ce rabbana walakal hamd wa idza salla jalisan fasallu julusan ajma'un idan ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato ya sallah a zaune ko idan limami ya sallah a zaune saboda wata rashin lafiya ma'ana li'illatin kanat bihi saboda wata matsala da take tattare da shi to kuma fasallo julusan ajma'una wato sai ku yi sallah a zaune ga baki ɗayanku wato wannan hadisin ya tabbatar mana da cewa ashe abin ba khasun bane ga ma'aiki alaihi salatu wassalam shi yasa malaman zahiriya suka zurfafa a wannan matsala din idan limami baya da lafiya ɗayan biyu ne in shi zai yi limanci in a zaune ne zai yi to dole kuma sallar a yi ta a zaune kowa in ya shigo masallaci kawai zama zai yi an gane ko irin aka zo ana wa'azi da yadda za a zauna imami yana karatu kuna saurare ku to haka ne aka zo sallar shi ma in dai a zaune yake kuma a zaune za ku an gane suka ce duk wanda ya saba ya yi ta a tsaye kikan ba shi da sallah saboda ya yi rashin ladabi ga limami na'am وعن عبد الله بن يزيد الخدمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعد سجودا بعده نعم عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه وانا حديثي الرويتوش دقى عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري متمم مدينة Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi, ya ce haddathanil bara'u, albara ibn azib, Allah ta'ala ya eh? al-khadami ko al-khadami duka kowanne yanayi. an gane ku saboda sunan sana'a ce wannan ya ce albara ibn azib ya zantar da ni wa huwa ghairu kazubin abdullahi ibn yazid al-khadami ko al-khidmi ya ce albara ibn azib shi kuma ba mutum bane wanda yake mai zancen banza an gane ko wannan dama ya sahabatu kulluhum udul wato sahabbai dukkaninsu mutanen kirki ne ba sa yi wa junansu zancen banza duk abin da sahabi ya gaya wa sahabi dan uwan shi to haka ne ko shakka babu duk abin da sahabi ya gaya wa ɗalibi tabi'i to haka ne ko shakka babu in ya ce manzan Allah ya ce kaza to hakan din ne haka Ali ibn Abi Talib ya ce Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya ce duk abin da muka ce muku annabi ya ce to ku amsa da hannu biyu fa wallahi la an akhirra min as-sama'i ahabbu ilayya min an akdhiba alayhi yace ina rantsuwa da Allah in surmuyo daga sama in ragalgaji ya fi soyuwa a waje na sama da in yi wa annabi ƙarya to albara ibnu azib wato ba mutum bane wanda yake mai zancen banza amma waɗansu daga cikin malamai irin su ibnu da id wato cikin littafin ihkamul ahkam da yi wa umdatul ahkam sharhi wato ya ce wannan imma abdullahi ibn yazid al-khatami ɗalibansa ne suke faɗa suka ce shi ne ba mutumin banza ba baya zancen banza amma dama su sahaba ya yi falatarsa al'anum kalma ka yi tambaya game da su su dama su ba ta zancen banza an gane ko wa halakanatin nukhalatu fihim inna ma kanatin nukhalatu fi ghairihim إنما كانت النخالة في غيرهم وفي بعدهم أو بعدهم كما يندى ɗaya daga cikin sahabbai na ma'aiki A'id ibn Amr Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wato ya faɗa an gane ku hadithin Muslim na'am yace idza qala ko yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza qala sami'a Allahu liman hamida lam yahni ahadun minna zahara hatta yaqa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sajidan thumma naqa'u sujudan ba'dahu radiyallahu anhu sallallahu alaihi wa sallam ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idza qala sami'a Allahu liman hamida idan ya ce sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana wa lakal hamdu lam ya hani ahadun minna zaharahu ba ɗaya daga cikinmu wanda yake lankwasa gadon bayan shi ya tafi zuwa sujada hatta ya ƙa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sajidan har sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗi halin kasancewar shi yana mai sujada har sai ya ɗora goshin shi a ƙasa muna tsaye mu kuma ƙiƙam an gane ku kun ga yadda sunna ta annabi take idan limami zai tafi sujada ba a tafiya tare da shi haƙuri ake sai bayan ya tafi ya yi sujada ko kuma kuna tsaye sannan kuma sai ku tafi ku yi sujada amma za mu ga cewa akwai waɗanda limai na cewa sami Allahu liman hamidahu kusan tare tare suke ɗora goshin da shi wannan sun saba wa sunna sun saba wa koyarwa ta annabi koyarwa ta annabi shine a tsaya a yi atta'alli a wannan gurin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wasalamu wanda suka rawaito mana sunna ta ma'aiki ga yanda suke yi idan annabi ya ce sami allahu liman hamida to zai tafi ya yi sujada ko to kowa a tsaye yake tir har sai ya tafi ya ɗora goshin shi a ƙasa ya ce allahu akbar sannan kuma za a tafi a yi sujada amma waɗansu daga limami ya ce sami allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu watakila sai ma ka tsama ya limami a can kaje yana kana tsama ya ɗora goshin shi kai ka ɗora da wannan shi kuma ya saba wa koyarwa ta annabi idan mutum yana so ya samu ladan nan da aka yi magana a kan shi wani sallah to dole sai ya kiyaye sai ya koyi sallah ta annabi an gane ku summa naqa'u sujudan ba'dahu sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma sai musulmiya mu ma mu tafi mu yi sujada bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ya ja ya yi tashi shi kenan sai mu tafi mi wannan kenan idan aka ɗago daga ruku'u ba su jira ba ake zuwa a yi da limami to amma waɗansu limaman ho ina garin bo ne in ka ce sai ka jira ya tafi can ya ce allahu akbar to kanka tafi an ɗago daga sujada kai ku eh sai ka yi irin na tumbuɗin za ka yi ko kwaya za ka yi na'am وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه to shikenan hadisi na gaba a cikin wannan babe an rawaito shi daga abu huraira yardal allah ta ƙara tabbata a gare shi abu huraira ya ce haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce iza ammana imamu wato idan limami ya ce amin fa'aminu to kuma ku ce amin an gane ku wannan shine ma'anar hadisin a wajen waɗansu daga cikin malamai wanda daga cikinsu akwai al'imamu malik an gane ku akwai fatawashi wanda ya tafi akan cewa limami yana cewa amin idza ammana al-imamu saboda akwai hadisi a fili karara wanda manzon Allah ya ce idza qala al-imamu amin aw idza qala ahadukum amin wa qalat al-mala'ikatu fi samai amin fawafaqat ihdahuma al-ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi an gane ku yawwara to wannan hadisin ma'aiki alaihi salatu wa salamu ya ce iza ammana imamu to amma waɗansu daga cikin malamai suna ɗaukar ma'anar ammana iza balaga maudi a ta'amin ma'ana saboda akwai ruwa da take cewa iza ƙalal imamu ghairil magdubi alaihi waladdalin wato idan limami ya kai gurin da ake cewa amin shine iza ammana iza ammana imamu ma'ana idan limami ya kai gurin da ake cewa amin shine yace ghairul maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin ko kuma waɗanda suke sallah a bayan limami ku ce amin saboda amin addu'a ce an gane ko waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa amin wato suna ne daga cikin sunayen Allah an gane ko a takadiru shine ya aminu istajib du'a'ana kamar yadda mai iziya ya faɗa amma waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa amin ana ismul fi'il ne na'am fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal mala'ikati fa innahu haqiqa yadda lamarin yake man wafaqa ta'minuhu wanda aminikin shi ta dace da aminikin mala'ikai saboda daga limamin ya ce gairil maghdubi alaihim waladdallin ba ma mu bane kadai mutane suke cewa amin mala'ikai a sama za su ce amin to gufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda aminkin shi ta dace da aminkin mala'ikai to an gafarta mai duk abin da ya aikata na laifi an gane ko a cikin sallahu akwai garaba sosi da yawa tafiya da mutum zai yi daga gidan shi ya tafi masallaci shi ma wannan kusakuran shi da sauransu duka ana zubda mishi ana ɗaukaka mai darajarsa ana ba shi ladaddaki masu yawa sannan kuma idan ya zo karatun fatiha wannan takbiratul ihram da mutum zai ruska ita ma kaɗai ladanta daban karatun fatiha da mutum zai riska ladan shi daban faɗar amin da mutum zai riska ladan shi daban ruku'u wanda mutum zai riska na farko tare da limami ladan shi daban raka'a ta farko kacokan wanda mutum zai riska tare da limami ladan shi daban daga cikin asalafu salih magabata na ƙurai akwai wanda ya ce shi ya fi shekara hamsin ya ce bai taɓa ba ganin ƙeyar mutum a sallah bai taɓa ba ganin ƙeyar mutum a sallah na farko dama shi a sahu na gaba yake sallah na biyu kuma ba a tada ya kama bayana na uku yana tsayawa a damar limami saboda idan limami ya ɗago kawai su ne 'yan damar shi an gane ko to wannan shekara hamsin mutum yana haka wai ba wai raka ɗaya ta bar shi ba ko ya ce bai yi sallah shi kaɗai ba takbiratul ihram wanda mazala ce duk wanda ya sallah ta kwana arba'in ina ga kwana arba'in ko ko kwana arba'in sallah ta lokaci arba'in yana da skalkar bara ta farko za a rubuta mai bara'ata ni bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq hadisin al-imamu tirmidhi hadisin Anas da Malik wanda yana cikin sunan na al-imamu tirmidhi na'am
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطويل ما شاء
حديثي نقبا daga abu huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce idza salla ahadukum linnasi falyukhaffif wato idan kowane ɗaya daga cikin ku zai yi sallah a matsayin shi na limami zai yi wa mutane sallah falyukhaffif ya sauƙaƙa kale ya zamanto ya ɗauki surar da tafi ƙarfin shi dama gashi ana tagaja tagaja ba karatu mai kyau ba ba tilawa mai kwari ba to yayi karatu madaidaici fa inna fihim ad-da'ifa wasaƙima wadal haja saboda daga cikin mamu akwai waɗannan nau'in guda uku a cikinsu akwai abda'if mai rauni wanda shi Allah ta'ala da ya halitta shi madama yana da kwai rauni ya halitta shi akwai wanda shi dama tun yana yaro ma haka Allah ya yi shi kamar yadda a cikin ƙasa akwai ƙasar da take da kwai rauni ko irin ƙasar da in ka ce za ka yi gini a kanta sai an yi rami sosai kafin ta ɗauki gini saboda tana da rauni saukin gabciya take da kanta irin guri mai rere da sauransu kaga wannan guri ne wanda yake asahal to daga cikin mutane ma akwai irin wa'annan wanda haka Allah ta'ala ya halitta su wasaqima sannan kuma daga cikin mutane akwai waɗanda suke mara lafiya marasa lafiya ana samu wanda ko yake ciwon kai ko yake wata matsala da yake cikin wata rashin lafiya wanda tsayuwa ta shukku alaihi wa zal hajati akwai kuma ma'abucin bukata wanda kawai yana tsime ne a gama sallan nan ya tafi ko akwai wani randebu da suka yi da abokin shi zai je shi za su haɗu da shi a guri kaza ko kuma yana so zai tafi zandar ko yana so zai je shi gurin wani abu dai ko akwai wani ɗaura aure da ake tsime zai je shi ya tafi da sauransu wanda dai kawai akan akan hanya yake to a cikin waɗannan guda uku duka zai iya yiwa a bayan ka waɗannan guda uku duka su kasance zai iya yiwa a samu nau'i ɗaya daga cikin su zai iya yiwa a samu nau'i guda biyu wa idza salla ahadukum li nafsihi idan kowane ɗaya daga cikin ku zai yi sallah ga karan kanshi a gida ne za ka yi sallah ka zo masallaci ne an gama sallah za ka yi kayanka fal yutawwil ma sha'a ya tsawaita yanda yake so in kana so buɗe tun daga farkon alkur'ani ka kamo bayan ka gama fatiha ka karanta bakara ka karance ta duka ka karance ali imrana ka karance nisa'i ka karance ma'ida in kana so kai halal al'amu ma ka karance ta in ka zo inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu lagafurur rahim in ka yi birki falla alhamdu in baka yi ba huce je ka karshen ta ita ma wa lahu yasjuduna in ka ga baka gaji ba lo shigalan anfali oh in dai mutum shi ɗaya ne da kanshi kawai a riƙe mushi kotal in ya ce zai haɗiye gatari ya ce sai ya sabke ƙur'ani a raka ta farko ya ce sabka uku ce yake so a shafa'i da wuturi wallahi alhamdu ko ku riƙe mushi kotal ku ce bismillah kawai eh mana kai ka ce zaka iya ko to fal ya tawil masha ya tsawaita yanda yake so mun ga yanda ma'aiki yake sallar dare manzo Allah raka ɗaya yana karanta izu goma kuma ka karatu wanda yake mai kyau an gane ku ya ƙara'u mutarasilan idan marra bi ayatin fi hata subihun sabbaha kamar yadda Hudhaifa ibn Liman ya faɗa hadisi yana cikin Muslim na'am
وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يدين بنا قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غاضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة نعم hadisi na ƙarshe a cikin wannan babe shine hadisin uqbatu ibn amr al-ansari al-badari wanda ya fi shahara da abu mas'ud ko wanda ake mai alkunya da abu mas'ud Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi abu mas'ud ya ce ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam فقال يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان يتي يا مأيكين الله إني لأتأخر عن صلاة الصبح حقيقة ني للي إنا ينجنكري gabarin halartar sallar asubahi min ajali fulani saboda liman wani limaminmu na unguwa mimma yudilu bina saboda tsawaitawar da yake yi mana a cikin sallah an gane ku shi wannan mutumin a unguwarsu akwai masallaci amma abin da yake hana shi ya zo masallaci da wuri saboda ya san liman wani to mutum ne wanda yake mai karatu da yawa waɗansu suka ce shi ne ubayyu na ka'ab alaran ma ubayyu ne in gane ku to amma waɗansu suka ce a tun da ya ce da mini ajali fulani mai mara turbina ya faɗi sunan shi ba ba a so a san sunan nashi imana saboda dama dai almuhimmu shine ne a fahimci dai abin da sunna ta koyar to wa tsawaitawa da ake nufi ba irin wata tsawaitawa ba ce wanda mu muke dokan ta tsawaitawa saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu sallar magriba ko a raka'o'i guda biyu na farko fatiha da sura ake karanta ko to manzala ya sha karanta suratul anfali dukanta ga baki daya a raka'o'in guda biyu ina ga suratul anfali kuma ta kusa izu guda kaga tsakaninta da izub ɗani ne in ka cire daga tauba zuwa fa'idan salah ko da dai daga ya salu naka zuwa kama akhrajaka ba zai kai ba wannan tsawon to amma za ga tsakankaninta da izubkin ɗani ne ko to wala a raka biyu yake yin ta hadisin zaid ibn thabit da abu ayyub al-ansari Allah ta'ala ya kare yadda da su to kaga manzo Allah kuma shine zai yi magana anan Fala ma'aiki alaihi a wato Abu Mas'ud ya ce, Fama ra'aitun nabiya sallallahu alaihi wa sallama ghadiba fi maw'idatin qaddu ya ce, Bin taɓa ba ganin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya damu ran shi ya ɓace a cikin wani wa'azi tun da nake a shadda min ma ghadiba yau ma'idin sama da hushin da ya yi a wannan rana. Manzan Allah ran shi ya ɓace saboda an taɓa al'umma. kai ka zamanto kana hana jama'a su zo masallaci faƙal ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ayyuhan nasu ya ce ya ku limammai wannan kuma kalamu ne muwajjahun ilal a'imma ya ce ya ku limammai inna minkum munaffirina lalle daga cikinku akwai waɗanda suke korewa mutane daga jama'a akwai waɗanda suke hana mutane zauwa jama'a fa'ayyukum amman nasa kowannenku daga cikinku zai yi wa mutane limanci falyujiz to ya taƙaita ya yi abin a taƙaice kale ya da yawa ma'ana falayu ɗauwil kadda ya tsawaita fa'inna min wara'ihil kabir saboda haƙiƙa a bayan shi akwai alkabir dattijo wanda ya manyanta akwai 'yan shekara saba'in shekara saba'in da biyar shekara tamanin wanda suke sallah a bayansu wanda su kuma suka ji fa'in na rijilayya la ta hamila ne a wasu nishin alhamdulillah masha Allah wa ta'ala fa'in na rijilayya la ta hamila ne na'am an kare za hudu yawwa an gane ku fa'in na rijilayya la ta hamila ne haka abdullahi dan umar ya ce wasagira da kuma yaro ɗan ƙarami wanda shi kuma bai huce shekara sha uku sha hudu ba sha biyar wanda ake kawo su masallaci saboda su saba da ibada kafin su balaga wazal hajati sannan kuma akwai ma'abucin bukata amma na ka sai ce wadda ifakun da mai rauni alhamdulillah wa bihadhal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka